نعم اوكي والله خلقكم والله فضل بعضكم على بعض طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى امام السيوطي الله يمسه رحمه a cikin wannan jalalain yace Allah ya ce a cikin suratu an-nahl aya ta 71 wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير سوى الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون نعم والله خلقكم أي الله شيها لتشيك ولم تكونوا شيئا ألوكة كوبا كوميبا sun mai tawaffakun kuma shi zai ɗauki ranku inda ƙidai a jalikum lokacin da ajalinku ya kai ƙarshe aminkum man yuraddu ila arzalil umuri daga cikin ku akwai wanda za a juyar da shi zai daɗe a duniya sai an kai shi a khassihi min alharami wal kharaf a kai shi mummunan tsufa shine alharam wal kharas wato mafi munin tsufa shine arzalil umuri mutum ya zo yana kaga mutum ya baya gane mutane ya tsufa baya iya saka kaya sai ya tsiraici bai damu ba in tsohuwa ce sai ta rinka tsiraici arzalil umar kenan akwai wanda in yi bayan gida sai ya cinye bayan gidan arzalil umar mala akwai dan adam da in ya dade ya kai wani lokaci muni rayuwarsa muni take wato dawowa yake kamar yaro da in yi kashi ya ta wasa da shi Allah ya ce daga cikinku akwai wanda ake barin sai daɗe ya kai haka Allah ka kiyaye mu amma kun san wani abu guda malamai suka ce duk mutumin da Allah ya sa ya rayuwa akan addini tsufansa baya muni duk shekarun da ya za ga yana da dabdi malam Allah yana tsare masa memory ɗinsa baya tafiya da memory ɗin ai memory ne ke losing kwakwalwar ce take tunani take tafiya sai mutum ya dawo kamar yaro wannan an bincika an tabbatar da wahala daga wanda ya rayuwa ta addini samartakansa da dattijantakansa yana bin Allah yana sallah Allah ya zo ya jarabe shi koma ya zama kamar mahaukaci yana yawo a titi a galibin su kafin su kai lokacin Allah ke dauke su in kuma ya bar su to zai ta zaman sa na tsufa amma Allah ya masa controlling memory shi likai la ya alama ba da ilmin shai'a har ya wayi gari bayan da ya yi ilimi yanzu kuma ya zama bai san komai ba kaga losing memory din kenan ai shine arzalil umur qala ikrima man qara alqur'ana lam yarsir bi hadhihi alhala ya rahman ikrima take yace duk wanda ya karanta qur'ani bai zai taba yin irin wannan rayuwar ba haka ne malam kaji bincike ya tabbatar duk mahaddacin ƙwar'ani bayan mummunan tsufa malam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma ja'alna min hafazati kitabik Allahu akbar wato akwai abin da mutum da kansa zai saya wa kansa alheri in yana so ko dan wannan ba za ka matsanta wa ɗanka ya haddace ba ko don Allah ya tsare mai rayuwar nan ya ce man man ƙara alƙur'an lam yasir bi hadhihi hala ba zai shiga wannan yanayi ba sam inna Allah alimun qadir inna Allah lalle Allah alimun masani ne bi tadbiri khalqihi da gudanar da halitta ta sakadirun mai iko ne alama yuridu aka abin da yake nufi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji Allah shine fifita sashin ku akan sashi a wajen arziki fa minkum ghaniyun wa faqir daga cikin ku akwai mawadaci akwai talaka wa malikun akwai mamallaki wa mamlukun wani kuma mallakarsa aka yi famallazina fuddilu famallazina fuddilu waɗanda aka fifita a kansu fuddilu aka fifita wasu a kansu almawali kenan bayi ai ba su kasance biradi rizqihim alama malakat aymanuhum ba wato bija'ili ma razaqnahum min al-amwali wa ghayriha shirkatan bainahum wa bain mamalikin ba zamanto masu juyar da arzikin su ga waɗanda suka mallaka ba abinda ake nufi dukiyar da Allah ya baka kake taimakon wani mai rauni ba arzikinka kake ɗauka kake bashi ba ko juyar da abinda Allah ya baka kake miƙa masa ba ai bi ja'ili ma razaqnahum su ba su kasance masu sanya abin da muka azurta su min al-amwali wa ghairiha shirkatan bainahum ta zamanto tarayya ne tsakanin su wa baina mamalikim da bayan da suke ciyarwa ba fahum fihi sawa ballantana ma a ce daidai suke ba daidai suke ba ai al-mamaliku wal mawali iyayen gida da bayi ai ba ɗaya bane dukiyar da ka ɗauka ka ciyar ka ciyar tunda kake ciyar da iyalinka kun taba zama daya a ce yau dukiyarka ne kake dauka kana bata kana bata kana bata har ita ma ta yi kudi ta zama irinka bawanka da kake taimakonsa kullum kana bashi kana bashi kana bashi a ce yana tarawa yana tarawa to dukiyar taka ne kake dauka kana tsammanin zai zo ne wata ran ya fika a'a sam ba haka bane za ka yi ta bawa mutum ka yi ta bawa mutum kuma Allah yana da tabbatar da matsayinka kai ne sama da shi mana baka ina baka ina baka baya nuna cewa wata ran zaka wayi gari ka fi ni kar wani yayi kyashin ina ba shi gobe ma na ba shi jiyu ma na ba shi kalan yazo ya fi ni kuɗi kuma a'a ba shuraka bane alma'ana laysa lahum shuraka mimma malikihim fi amwalihim ba su da wasu abokanan tarayya cikin bayansu akan dukiyarsu فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء لو تو ya zasu sanya wasu cikin bayin Allah su zama masu shirka gare su idan har baka yadda bawanka yaranka na kasuwa ya zama irinka ba kun gani ina ce dan yaranka ne na kasuwa kace kana ganin bai isa zama irinka ba ɗanka bai isa zama irinka ba matarka bata isa ta zama irinka ba to in a hankali ya ɗauki wannan to kai dan me yasa zaka sa abinda Allah shi ya mallaka kame da shi irin Allah yanzu gumakan da kuke bauta musu ba ba mamali na Allah ba ku kanku ba Allah ne mallake ku ba to kai me yasa baka son shirka kai baka son wani na ƙasa da kai yayi tarayya da kai to me yasa kai kake daukan wani na ƙasan Allah kame da shi abokin tarayyar Allah ban sani ko kun gane فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون yanzu da ni'imomin Allah suke karyatawa shine shaduna ay yakfuruna suke butulcewa ay su yaj'aluna lahu shirkan ko shuraka'a suke sanyawa Allah abokan yadda kar wani ya fi ku kuma kun sani wani bai zai fi ku ba amma kuma kuna kuna musantawa Allah abinda shi yake azurta su shi ya halicce su kuma ku ce abokanan Allah ne gunki yana yi Allah ma yana yi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku a cikinku min anfusikum a cikinku azwajan mata fa khalaqa hawwa min dhila'i adam ya halicina na hawwa daga kashin wato a kashin hakarkari na annabi adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha shine abin da yake nufi rai ɗaya ne gaba ɗaya a duniya ran namiji ne wannan kaɗai ya isa a ce namiji ya mace ina yan feminism ina yan gender equality yan wane ai Allah da rai ɗaya ne ya halitta da ya zo halitta namiji ya fara halitta ya za ku yi wa khalaqa minha zaujaha sai daga baya da ya halitta namijin sai ya halitta masa matarsa a jikinsa don a nuna ma mace a makale take a jikin namiji kuma ƙasan namiji take komin girmanta komin isanta kowaye ko mahaifiyarka ce in ka kai sai ta zo tana baba ai mana kaza ai mana kaza saboda ita mace ce don haka Allah ya halicci na na hawa'u a jikin annafsul wahida rai ɗaya shi ne nafsu adam ran annaba adam ran ma daga jikin ran annaba adam aka cira kenan aka halitta masa hawa daga ƙashin haƙarƙarinsa dila'i adam kamar yadda zo a riwayar bukhari da muslim istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila'a ga wasiya nan ku wasiya da mata da alheri an halicci mata da karkataccen kashi na haƙarƙari wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal ay a'waja fastawsu bi nisa'i khaira وسائر النساء من نطف الرجال والنساء يا سلام na na hawa'u min zila'i adam sauran mata da sauran mutane su kuma an turo an halice su ne daga me maniyin maza da mata ita na na hawa'u a duniya ita kadai abinda aka halice ta da shi ita kadai shine kashin hakarkarin annabi adam amma sauran mata da sauran maza fa daga ruwan maniyi na namiji da na mace mixture ne haduwa yake yi sai a halici mutum wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah ya sanya muku daga wannan mata naku ya ba ku banina ma ƴaƴa maza banin ƴaƴa maza banat ƴaƴa mata banina ƴaƴa maza wa hafada da jikoki shine ce auladul auladi jikoki sune me auladul aulad ƴaƴan ƴaƴa ku lura da wani abu guda kullum idan an zo fara magana jika ana fara magana jika kun san wa ake magana dan danka na namiji farko idan an zo duba wani yana da jikoki eh sai a duba danka namiji ba wai yarka mace da ta je ta aure ba fa danka namiji shi ma ɗansa namiji ɗan ɗanka namiji sauran dubbinsu suke yi ko a jikokin 'ya'yan maza 'ya'yan 'ya'yanka maza sai kuma a zo kuma 'ya'yan 'ya'yan ɗanka namijin su ma maza sannan sai mata saboda ko rabon gado aka zo ai ba za su ci irin abin da 'yan uwansu maza suka ci ba sannan kuma sai a zo maganin 'ya'yanka mata da 'ya'yansu wannan yana nuna muhimmancin ɗa namiji a wajen uba ya ce an sanya muku a min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya azurta ku daga dadada tsarkaka shine tayyibat min anwa'i simari nau'i nau'i na 'ya'yan itace wal hububi wal hayawani da ƙwayoyi habba habba kwayar gyada kwayar wake kwayar hab da duk wani habo wal hayawan da dabbobi duka ya baku su ne fassarar tayyibat din ya baka kanya ya baka gwanda ya baka dinya ya baka kaza wannan layin su na shaye-shaye kenan ya baka mangoro ya baka abarba ya baka ya baka ya baka in an zo kwaya ya baka gyada ya baka gujiya ya baka wake ya baka gero ya baka dawa maiwa ga sunan dai habub kala kala Allah ya mana komai afa bil batili oke afa bil batili yanzu yu'minuna afa bis sanami yanzu mutanen nan bayan abin da Allah ya musu da gumaka shine as-sanam bis sad bil batil ay bis sanam yanzu da gumaka yu'minuna za su yi imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun amma su su rinka butulcewa da kafircewa da ni'imar da ni'imomin Allah bi ishrakihim ta hanyar shirka wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un su zo suna bautawa wani ba Allah ba ai gairahu ma la yamliku lahum wanda ba zai mallaka musu ba rizqan wani arziki min as-samawati as-sama bil matari ku zo ku rike wanda bai isa ba ku ruwan sama ba akwai wani wanda yake iya sai baku ruwa kai ka san arzikin da yake zuwa daga sama ruwan saman nan hadirin nan in ya zuba a ƙasa ka san abin da yake zubarwa na arziki kai ka sani kai ka ɗauka masararka ne da geranka kawai kogunan da yake cikawa ake ɗiban kifi ba sanyi da yake ba da gari wani amfani yake amfanuwa da shi ba ƙasa ita da kanta da take sha rijiyoyi da suke tsotsa da bohol bohol da ake yi kai ka isa ka faɗi iya ni'imar ruwan sama tab wal ard da kuma na ƙasa bin nabati da tsirrai shay'an wani abu suke musanta wannan badal ne min rizqan wala yastati'una kun ba su isa ba ai la yaqdiruna ala shay'in wa huwa al-asnam gumakan nan ba su isa su iya komai ba komai ba su isa su ba itace me zai ma fala tadribu lillahi al-amsal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun kar ku buga wa Allah misalai fala taj'alu lillahi ashbahan shine amsala misalan shine kamanni wanda suke kama da Allah tushirka da su da Allah kar ku yi inna Allah ya alamu lalle Allah ya san Allah misla lahu bai da wani kamar shi wa antum ta'lamuna kuma ku kun san zalika haka din la ta'lamu kan kai ku ba ku san haka ba Allah ya fi ku sani ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا للي ألا يبقى مثالي وضرب الله كو ضرب الله مثلا ألا يبقى مثالي ويبدل منه أنا إيه ما يبدلي منيني مثال بدل إن كان عبدا مملوكا me misalin da Allah shine bawa ne bawa mamluk in an ce al-mamluk wato bawa da aka mallake shi yana hannun wani sifatu tamizihi min al-hurri kenan fa innahu abdullah shi bawan Allah hurri da sai a ce abdullah shi kuma wancan a ce abdan mamlukan dukan su bayan Allah ne amma akan ce wa da abdullah la ya kadiru ala shay'in wannan bawa ba zai iya mallakan komai ba li adami mulki saboda bai mallakan komai kaga misali daya wa man wannan nakira ne mausufa ai wa hurran da da razaqnahu min rizqan hasana muka bashi arziki mai kyau ana buga muku misali abdan mamlukan da kuma hurran ga wancan bawa ne ga kuma da wancan bawan bai da komai bai mallaki komai ba wannan kuma ɗa ne Allah ya bashi arziki fa huwa minhu yunfiqu minhu sirran wa jara yana ciyarwa daga dukiyar da ubangiji ya bashi a boye da bayyane ya tasarrafu fihi kaifa yasha'u yana yin tasarrufi yanda ya ga dama wannan yana nuna cewa bawa idan Allah ya hore mai wani abu to ya rinka yi dare da rana a fili da boye wal awwalu mislu al asnam misalin farko kamar gumaka ne ai fi ajiziha wa dha'fiha wajen gazawarsu da rauninsu wasani kamar yanzu gunki me ya isa yayi ba abin da zai yi misali na biyu wa man razaqna minna rizqan hasana din kamar kace Allah shi kuma kaga ya, ya samu komai misluhu ta'ala alqadiru ala kulli shay Allah mai iko ne akan kowa yanzu kai zaka hada bawa da Allah ina hal yastawun ay al abid wal al ajaza wal hurr al mutasarrif bayi gajiyayyu da kuma ɗa mai tasarrufi mai cikakken yanci da bawa da ɗaɗe ne bal aksarhum bari dai da yawa daga cikinsu alhamdulillahi wahdahu wadiya tabbata ga Allah shi shi kadai bal bari dai aksarhum ay ahlu makka wa ghairiha mutanen makka da wani sa waninta la ya'lamun basu sani ba ma yasiruna ilayhi min al-adabi fa yushrikuna ba san abin da za su koma zuwa gare shi na azaba ba shi yasa suke zuwa suke shirka da Allah duhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man huwa ala siratin hal yastahi huwa wa huwa ala siratin mustaqim ko wa man ya'mur bil adli kai na tsallake ko wa huwa ala siratin mustaqim Allah ya sake buga misali na biyu wa yubdalu minhu badal din shine rajulaini menene misali na biyu mutane ne guda biyu ahaduhuma abkamu daya an halice shi abkam me abkam summun bukumun umuyun fahim la yarji'un baya iya magana bebe ko wanda baya iya magana wuli da akhras la ya kadiru ala shai baya iya komai li'annahu la yafhamu wa la yufhimu kurma ya fi bakam din ya zama kurma tunda wani bebin yana dan gane wani abu kurma la yafhamu in dai magana za ka yi masa a baki ba zai gane ba wala yufimu kuma shi bai isa ya buɗe bakinsa in dai magana da baki ne ya fahimtar da wani ba to da mai ji da gani da kurma wanda yake wahuwa kallun saƙilun nauyi ne alama wulahu akan majibincin al'amarsa mai gidansa waliyu amurki kenan aina ma yi wa jihu duk inda ya juyar da shi wa jihu yusarrifuhu ko yusrifuhu la ya'ti bi khair ay la ya'ti minhu bi khair duk inda ya juyar da shi ba zai zuwa masa da komai ba baya iya magana baya ba a jin sa baya ji ai ta zagin sa baya ji an ce kawo kayan sayarwa bai ji ba nauyi ne wa huwa kallun alama lahu la ya'ti bi khair la ya'ti bi nujuh ai bi shay'in nafi' ba zai zo da wani abu mai amfani ba ko bi najah ba zai zo da najah ba wa hada masalul kafir wannan misalin kafiri kenan na farko hal yastawi huwa yanzu wannan al'abkamul mazkur kurman nan da aka faɗa bebe da baya magana baya ji wanda aka ambata shin zai zama daidai wa man ya amur bil adli da wanda yake da buɗaɗɗen baki yana umarni da adalci ai wa man huwa natiqun nafi'un linnasi mai magana mai amfanar da mutane haisu ya amuru bihi wa ya husu alaihi yana umarni da kyakkyawa yana yana zaburarwa a kai ka haɗa shi da wancan wa huwa ala siratun mustaqim alhali yana kan sirat dariq hanya mustaqim mai kakkiya wa huwa sani shine na biyu almu'min mai imani kenan wancan wannan ba za su taba haduwa ba la ba za su haɗu ba wa qila hadha masalun lillahi ta'ala alqadiru ala kulli shay wasu ka ce wannan misali ne na Allah mai iko akan komai almustahiqu lil ibadati wahda wanda shi ya cancanci ibada shi shi kare tabaraka wa ta'ala wal abkamu kalmar abkam masalun ne lil asnam misali ne na gumaka Allah ce la tadurru wala tanfa wala wanda bata amfanarwa bata cutarwa bata cutarwa bata amfanarwa wallazi qabla wanda yake kafin wannan fil aya 75 aya ta 57 aya 75 masalul kafirul mu'min misali ne na kafiri da mu'min ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام شيء قدير walillahi na Allah ne gaibu samawati wal ard gaibu koyayyen abu na sama da na ƙasa na Allah ne duk abin da ba a san shi ba ba a gan shi ba da wanda ma aka gan shi duk na Allah ne ilimin na Allah ne ilmu ma gaba fihi ma abin da ya ɓoye a cikin sammai da ƙasa wa ma amru sa'a al'amarin kiyama fa ba wani abu bane illa kalamhil basari kamar kiftawar ido ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aw huwa aqrab bal huwa aqrab bari ma tashin kiyama ta ma fi kiftawa ido kusa aqrabu minhu li'annahu bi lafdhi kun me yasa ta fi kifta ido saurin samuwa saboda ita kiyama da lafazin kun fa yakunu take kasancewa bilafdi kun fayakun kun din ubangiji kawai sai dai ka ganta kawai shi yasa Allah cewa ma amru sa'ati illa kalamhi al-basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai karka ce wai ya gagara Allah yanzu sai ta da kiyama yanzu yanzu wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin cikin iyayenku ba ku san komai ba aljumla hal ne wa ja'ala lakum sam'a shine ya baku ji bi ma'anar asma'a wal absar da gannai wal af'ida al qulub zukata la'allakum tashkuruna don ku yi wa Allah godiya bihi akan ni'imomin da ya muku din ku bauta masa ku gode masa da shi ala zalika fatu'minuna ku imani alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun Allah ya ce yanzu basu gani ba ila at-tayr izuwa ga tsuntsu musakharat muzallalat lit-tayaran Allah ya hore shi ne musakharat ai mudallalat litayaran don tashi tayaran ga Allah ya hore muku tsuntsaye suna tashi akan ku ba fi jawi sama'i a sassanin sama a cikin iskar sama ai alhawa'u bainas sama'i wal ardi ku yanzu ba ku wa asuwa ku ga tsuntsu yana yawo a tsakanin sama da ƙasa a cikin iska wa ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda yake rike da su inda qabdi ajnihatihinna aw bastiha an yaqana ba wanda ya rike su lokacin da suka rike fuffuken su ko suka bude fuffuken su ya rike su ya hana su an yaqana su fado kasa illa Allah in ba Allah ba lokacin da tsuntsu yake tashi sama yana tafiya yana yana karkada fuffuke wa ya rike shi akwai igiya ne akwai wani itace a kasa Allah ne ya rike kai ka gwada tashin ka gani kuma abin da zai baka mamaki fap yana tafiya kaga yana yana motsawa ko da shi haka wa yake tafiya da shi Allah kar ku manta fa a saman a lokacin akwai wata firisha ta iska in tsuntsun yana tafiya ba mamaki iska tana tahowa haka yana yin haka yana tafiya yana yin haka yana tafiya tsuntsu ne mai karfinsa iska ma ba yi ta lalata shi ba waye yake jansa ya tafi da shi Allah to lokacin da baya aikin baya bubbuga fiffiken baya bubbugawa da ya rike fiffiken akwai wanda ma haka zagan su bub kuma yana ta gudu a haka waye rike shi ya hana shi ya faɗo Allah to wallahi haka jiragen da kuke tafiya suke tuga gudu wannan allan dai da baturen bai yadda da shi ba dai shi ya rike jirgin wani cikin sarakunan musulmi da ya gabata a shekaru ba can na sokoto ya hau jirgi zai tafi saudiya jirgin wasu wata ƙasa ne ala belt belt wane ne wane ne da ce kowa ya kula a daina komai a daina taɓa komai an zo ana ta nunawa in jirgi ya kaza ka yi kaza ga life jacket za ka saka ga abin sawa a hanci na oxygen ga waye ana ta nunawa ya ce kai da Allah gafara ya ce ba wanda aka ɗebe shi ta ƙar yana da wata dibara ka gane maganar kuwa ya ce ba wanda aka ɗebe shi ta ƙar yana da wata dibara ai in dai ka bari jirgin nan ya tashi ba wani wai roba wai wani abun makale makale wani ka bari ya tashi kai da kake sama a sama kuma jirgi ya fashe ya fadi kana da wata dibara ya ce kai bari ka ga mu yi addu'a mu kira Allah kawai ya karanta subhanallahi sakharan hada ka duba malam kafirci irin na kafiri da jahilci wai ba za a karanta addu'ar tashi da hawa da sauka da abun hawa ba wallahi ba za su karanta ba sai dai a nuna maka wannan kawai ku tashi a haka in banda Allah yake kiyayewa da musulmin da kafirai ba ai da an ji kiyaye to abin da yafi ciwo mun sha faɗa muna maimaita yanzu duba masu kamfanin jiragen nan namu na nan Kano da jirgin kaza da jirgin kaza duk musulmi ne amma ba za su iya saka su kafa doka su ce wa pilot din da ma'aikatan jirgin a rinka kunna subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibuna ba dukiyarku ne arzikinku in ar ne ga dama ya hau in bai ga dama ba kar ya hau jirgin kano jirgin a kaza mai jirgin ɗan katsina ɗan kaza amma su saka addu'ar da annabi ya ce don neman albarka walla ba su ba sai ɗaiɗaiku akwai wani pilot da muka hau muna ɗan hawa ana zuwa shi za ka je yana assalamu alaikum yana bismillah rahman rahim yana ɗan jefa wannan 'yan kalmomin shi ma kafin su ba shi kwayari ne amma idan kawo jirgin ethiopia sai ka ji sun yi gwalangwalan ɗinsu in kawo jirgin egypt ɗaya za ka ji sun karanta in kawo na saudiya za ka ji sun karanta me a ciki muna najeriya me amfanin dukiyar ku su fa ba za su yi anan ba amma yau idan ka hau mota daga na'ibawa daga unguwa uku za ka je inugu sai an maka addu'ar yesu almasihu ko kana so ko baka so ce ake close your eyes in the name of jesus dan coci fasto suke ɗauka su sa daga nan hajji romawa zai taimaka wazi kuma ba wata gwamnati da hana su na kasa gane me dalili ba kishin addini ba albarka musulmi ne duka akai kusa ma a yi a hankali ana yi suna yi suna amsa akwai lokacin da jirgin za ku daga duk musulmi ne gaba daya amma la ba su yi ba ba su yi ba Allah ya sauƙi mana da aka tsuntsaye da kuke gani a sama Allah tabaraka wata'ala shine ya hore muku su suna yawo fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda yake rike da su inda qabdi ajnihatihinna aw bastiha an yaqana illa Allah in ba Allah ba bi qudratihi mu dai musulmi wallahi wallahi mun yadda Allah ne da haka duk lokacin da kawo jirgin nan Allah kada ya hada kada hadarin jirgi ba wani bature wallahi da ya sai rike shi za a gama duba shi komai lafiya lafiya ɗari bisa ɗari ana da garantin zai je wallahi zai je yana cikin tafiya karfin ya tsaya ya za ka yi ba wannan jirgin titanic da ake faɗa ya yi wannan babban jirgi da sama da shekara ɗari nawa da ya ɓata aka neme shi aka rasa ai baturin da ya yi shi ne ku je ku karanta tarihin ba ni sunan shi tarihin mutuwan jirgin nan ai wannan halakar jirgin nan halittar jirgin yin jirgin ai baturen ne da yi jirgin yayi alfahari yace yace ba wani ba wani god ba wani Allah da ya isa ya yi kirakin wannan jirgin ko ya kada wannan jirgin eh ya nutsar da shi wannan yace wannan jirgin da na yi shi ba wanda ya isa ya nutsar da shi ba zai nutse ba mai girma ne mai gudu ne ba ya shi gudu aka loda masa kaya da mutane aka ce zai je wuri kaza kilomita kaza akan awanni kaza da wayar sauransu yana gudu yana tafiya yana gudu yana tafiya can Allah da ikonsa da ya zo wani gurin kogin tunda ai shi bature yana gadara yayi yayi jirgin ko to kogin sai Allah ya sandarar da shi ya zama kankara ka ji ko baka ji ba ba yanzu kana gadarar da technology da ilimi ba ba wai kai kana ganin ka kai ba ina ce jirgin a cikin ruwa ne zai gudu to ruwan na waye to a cikin teku da kake gani in akwai inda in ka je Allah da ikonsa da shi yake da kifin ciki da halittar ciki daga ƙasa har sama sai idaskare wani lokacin kuma Allah sai ya yi ƙanƙarar sai ruwan tekun da yake tafiya din sai ya koro kankarar in ya koro kankarar ya yi ta kankarar tana tafiya a cikin ruwan tana tafiya kai za ka ɗauka wani hadiri ne gari ne guda gari ne guda wanda idan ka zo sai dai ka buge shi wucewa shi kuma zai to jirgin yana tahowa yana cikin bala'in gudu na'urar ta nuna wa shi direban jirgin akwai fa wani abu amma kuma ai shi a ganinsa to ai babu bishiya ai ba gini ai ba wani abu amma dai akwai wani abu ina kafin ya karasa ya riga ya iso kankarar iya gudun gudun da yake gindin jirgin ya daki kankarar tekun a sandare da aka yi hantsula rabin sai ya shiga aka yi ta neman rescue wasu suka kubuta wasu suna ina jirgin nan yana nutsewa yana nutsewa yana nutsewa yana har yau ba sai ina yake ba jirgin Allah shi yasa kawai duk wanda kaga yana fada da Allah bai san Allah bane Allah